فبعادة به سلاسل بؤل وآلف وجه الأرض عند افتراشها بعادة به سلاسل بؤل tusbihi sa tusbihi ko tunbihi duk ɗaya ne akwai tusruwa tusbihi akwai ruwa tunbihi da nuni bin nuni wa alafu waje al'arri in daftira shi ha bi ahada tunbihi sanatin kufalu wa alafu waje al'arri in daftira shi ha bi ahada tunbihi sanatin kufalu sai mi gaba ɗaya ko alafu ina sabawa da wajen al'ari fuskar ƙasa wato bayan ƙasa in daftira ha yayin da na shimfiɗa a kanta yayin da na kwanta a kanta bi a hada'a da haƙarƙari wanda yake tabbatacce tunbihi sana sinu da haƙurƙura ƙashin haƙarƙari ƙuhalu wanda suke ramammu wato wanda suke ba nama a kai tunbihi take daga shi tunbihi take daga shi wato yana faɗa cewa shi wajen kwanciya bai damu ba da cewa sai ya yi wata shimfiɗa sai ya kwanta haka a kan ƙasa kuma jikinsa ba jikin mai jin daɗi ba ne ba jikin wanda yake da nama ne ba a'a jikinsa ba nama jikin wanda yake cikin wahala ne koyaushe a tsaye yake shi yasa a cikin wahala yake ba kuma damuwa yake ba lokacin da zai kwanta cewa sai an yi shimfiɗa walantana ya ce ko sai akan katifa ma a kasar kawai yake bi ya kwanta a kai in ya gama ya tashi ya battana shine wa'alafu fi'ili murari'i daga alifa alifa ya saba ya alafu yana sabawa wa alafu waje al'arri ina sabawa da fuskar ƙasa ina sabawa da saman ƙasa in daftira shi ha wakacin da na shimfiɗe ta wato lokacin da na kwanta a kanta bi a hada'a da haƙarƙari wanda yake tabbatacce haƙarƙari wanda yake tabbatacce tunbihi sana sunu da kasusuwan kasin haƙarƙari ko halu wanda yake ramamme ramammu ba nama a kansu tunbihi take daga shi kuma kace tusbihi ruwayar ɗaya ruwayar wato take karkatar da shi take karkatar da shi wa'ala wa'ala fa'ulu an samu mai kabaru ko lafu wajahal mafa wajahal wa'ala fuwajahal fuwajahal ar mafa'ilun ita wannan ta kubuta ko ri'in da shi ma wannan ya kubuta ko tirashiha ta kubuta a sai dai kaburin da yake lazimi a cikin ta dama wajibi ne ta zo makabura bi a hada fa'ulu shi ma wannan ya zo makaburi ko a tunbihi mafa'ilu wannan ya zo an masa me ya yake a tunbihi tunbihi ne fa ya zo mafa'ilu an masa kabbu ko sai wanne kuma si shi ma an masa kabaru ko nuko halo damin shi ya zo yana zuwa makaburi ne in shi ya sa wannan misra'in a duk farudu ta zo da kabaru kuma ɗaya mafa'ilun ta zo ita da kabbu amma mafa'ilun an ce mafa'ilu shi ya sa ta hadu da kabbu kenan wannan baitin kenan da alifa fili ne sulasi wanda yake mahamuzi ko a babun fa'ila yana cikin fa'ila wadda take mai ta'adda ko fa'ila ce wadda take mai ta'adda tun da gashi tana da mafuli shine wajahal wata din shine maf'ul fa'ilin salamiri ne wanda yake mustatiri wa alafu wajahal arri arri murafu ilaihi ne ko inda fa mansubi ne bisa me zarafi maf'ul fihi ne ko abin da na sauce shi shine alafu din alafu din shine amilin in daftira shi ha inda an rafa ga iftira shi daman inda ya lizinci rafa ko ana rafa shi kuma koyaushe yana zuwa mansubi sai dai a yi masa jarra da min kawai hariri yake faɗa a littafinsa doratul gawaz cewa faɗin amawa da sukan ce zahabtu ila indihi lahana wa qaulul ammati zahabtu ila indihi lahana faɗin amawa da sukan ce zahabtu ila indihi banna ce inda abu ɗaya ne kawai yake mata jarra shine min min yadda shi kansa ya faɗa a cikin makama ko a wata makama ce ya yi ilgazi cewa wani zarafi ne ba abin da yake wata kalma ce wadda koyaushe ake mata nasaba bisa zarafi la ya hafi ruhu mansubin ala zarafi la ya hafi ruhu siwa harafin ba abin da yake masa hafara sai harafi ɗaya ce shi ne inda inda ce ko ita ce min ce kawai take mata hafara bayan min ba wata kalma daga cikin harufan hafara da ke shigarwa inda amma wadda suke cewa ila indi suke sa ila ta shigarwa inda wannan lahani ne banna ce ko tun bi a hada'a a hada'a kuma ma layan sarifu ne shi yasa an masa jarra da fata an masa jarra da fata bi a hada'a shi nan an shafe mausufi ne aka tsaye da siffa a matsayin mausufin ko an tafe mausufi ne aka tsaye da sifa a matsayin mausufi tunbihi jumlan nan sifa ce ta ahada a dingo shi yasa a mahallin jarra take tunbihi tunda yake ta zo bayan nikira tunbihi sana sinu ko halu jumlar sifa ce ta shi a hadad shi yasa a mahallin jarra take tana cikin jumloli guda nawa da aka ce a mahallin jarra suke guda bakwai wanda a cikinsu guda nawa ne aka sami ittifaki guda hudu guda uku ko akwai sabani ko guda hudu an sami ittifaki cewa a mahallin jarra suke guda uku kuwa akwai sabani wasu suka ce a mahallin jarra suke wasu suka ce a ba su ma da mahalli to wannan baitin kenan dai sai mu maimaita shi fili ne wanda yake mahamuzi mahamuzil kuma fa'iku gashi kuma awon fa'ila amma banda alhamzar kuma ba shi da wani ba harfin illa a ciki ko gaba daya ainin kubutacce ne lamun ma kubutacce ne la alifa za a iya kawo kamar fili ishirin wanda yake sun zo kamarsa ya zamo a fa'ila ne mahamuzul fa'i kuma ya zamo harufan guda biyu sahihai ne ayisa ya yi daidai amma illa shi ainihin kalmar illa harafin illa ne ayisa anifa kama anifa kaman me kuma anifa kama azina kamar amina ko fahimta amina ba a rukun baran kamar wanne kuma kira sai a duba ko da amutaru sihahi kaga za a iya samu za a iya samu kama anisa kama anisa bismillahir rahmanir rahim
هذا الكتاب الذي يدل تعالى على تقديم دينه تعالى على سميته ونال وان نقصد تعالى على سميته ونال يزين تعالى على وصفه من وعدوه وصفه قال أن القرآن أن الأمر الذين دعوا أن يكفر أن يكون من الدنيا كالتدين زاني وقال السيد زيد البكر أخاني هل ترجي لله أن وأنت مدلس سحوت الرياضة كانوا مدوسي كانوا مدوسي رمت سايها da ka nemi noma ta lissar idan yin shuka a ciki don kai shuka a ciki halin kasancewa ka kana mai baiwa da addini yana asar da ra'ayi yayin da ka fifita kula da ita
samita manayar turba tirbi tirbi murafu ilaihi ne sami'ita ka ji manayar tirbi mutuwar sa'o'i ka ji cewa ga sa'o'inka suna mutuwa don ta kashe na adam amma baka jin tsoron ba da labarin mutuwarta kai baka ɗauka cewa za ka mutu yadda suka mutu sa'atul amali li'amalin ka yi ƙoƙari don tabbatar da burce-burce yuzayin sa'aya da hawan son zuciya mustamilu mai karkato da mutum aw aduwan ko makiyi shine shaidan mu wasu su da yake wasu wasu yuzayyinu yake kawata sa'aya ha kokari domin cin mata
sa'auta anil ka rafkana daga lahira ukhra kai ka ce kai amintacce ne
sajina halin kasancewa ka abin daurewa ahwa da son zuciya zuciyarka sai kaddara kaddara take
kuma ka fi duniya nutsuwarka a duniyarka dan bizani mai sa ma shamajikan zunubi ne tawadu ka fi tsayin birarika bakin gashinka a cikin naɗe-naɗen farfarin buya furfurarka kaminu ya buya ya buya alƙar ta ni lahada na jahan yanzu kana sa ran samun biyan bukata an mu'alla mu dai alhali kai kana mai boye aibi kana mai boye aibi to bismillahir rahmanir rahim
ila isa aulan hatimi ne ku so ne ba
uhu lisan hal
uhu ولا تمل على ما فصل مبرر بدون فصل يكتب أثر مسيح يكتب أقوال قريش to
وجبت للحديث haka nan kuma yana daga sharadin wanda yake mujtahidi ya zamo ya kiyaye hadisi ya zamo ya kiyaye hadisai على ما haka din shine mafi kamatar abin da aka dogara da shi غير أصولي haka nan kuma ya zama ya kiyaye ilimin usulul fiqh غير أصولي أحد ita madogara ce babba ga ilimin fiqh ga sanin fiqh sanin usulul fiqh madogara ce ga shi kansa fiqh
وللمهم من لسان haka nan kuma ya gane abin da yafi muhimmanci daga harshen larabawa ya zama ya san abin da yafi muhimmanci daga harshen larabawa وللفروج ba cewa aka sai ya kewaye sani da harshen larabawa ba domin wannan abu ne wanda yake afi karfinsa ko su malaman ba da cewa sun kewaye sani da shi suka yi ba amma dai ya san abin da ya fi muhimmanci walil furu'i ya san kuma furu'a rassa hukunce-hukunce na rassa fahaya sanin haka lukul matsalabi shine tsantsan abin da ake nema shine kwayar abin da ake nema
فلا تمل لأهلها ya dogara ga ma'abutanta ma fassalo abinda suka yi tafsilinsa مبرر da abin da suka resantar da shi في a littattafansu وأصل da abin da suka asalta
فليكن في آثار ya bibiyi gurabinsu yana mai ingantawa
وينتفي أقوال wayan taƙi ya zaɓi zantattukansu murajjihan yana mai rinjayarwa wato ya zaɓo daga cikin zantattukan nasu yana mai rinjayarwa kada ya zamo ya fita daga zancen nasu su waɗanda suka gabata daga malaman fiƙo alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim وتستبدل الأم إلى السدس uwa tana turuwa zuwa sudusi
بالولد da sababin ɗa idan akwai ɗa ko ya to uwa ba za ta gaji sulusi ba sai ta kowa gadon sulusi
أو ولد الابن ko ɗan ɗa in ya zama akwai ɗan ɗa to uwa ba za ta gaji sulusi ba ko ƴan ɗa nan da aka ce waladi ya haɗa hadda ya mace to والاثنين من الإخوة haka nan kuma yar uwa uwa tana ciruwa daga sulusi ta koma sulusi idan ya zamo akwai yan uwa biyu
وله الثلث kuma da aka faɗa wato bisa idilagi sawa'un yan uwan shakikai ne ko li'abbai ko li'ummai maza ko mata ko da gauraye ne kamar da zai mutu ya bar shakikiyarsa da lu'ummansa ga uwarsa kuma to uwa ba za ta gaji sulusi ba a sannan sai ya zama abinda za ta gada sulusi ne a maimakon a ce a kasa dukiya uku a bata kashi daya sai a kasa dukiya shida a bata kashi daya wala sulusul baki ita uwa tana gada sulusin abin da ya saura الزوج inda aka mutu aka batta yadda ce ta mutu ta batta da mijinta kuma da wato da aka mutu aka bar uwa da uba da miji mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta da ubanta to a sannan ita uwa sai ta gaji sulusul bagi wato za a raba dukiya shida in an raba dukiya shida sai a ba miji rabi rabin shida uku kenan sai uba ya ce ɗebe kayan ka ka tafi sai ya kiran uwa saura guda uku sai ya kiran uwa ya ce ɗan ki ya mutu ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa ba ya ba ɗa mai ke so sai ta ce su sai ce ta zo ki ɗauka sai ta zo ta tada rabo uku sai ta ɗauda ta ɗauka iyaka dukiya kenan alhali ya ɗebe rabin dukiya sai ta ɗau ɗaya ce uba sai ya ɗebe ragowar biya ko kuma inda aka mutu mutum ne ya mutu ya bar matarsa wa abawai ni da uwa da uba to shi ma za a ga sa dukiya hudu za a kasa dukiya hudu saboda mace mai neman rubi in kasa hudu sai a ba ta daya sai uba ya ce da ita dauke kayan ki tafi sai ta dauke saura uku sai uba ya kiran uwa ya ce in danki ya mutu ba shi da da ba shi da dan da me yake so sai ta ce su da sai ce zo ki dauka sai ta zo ta tada rabo uku sai ta dau daya ta dau rubi'i ne a nan ta dauka cewa ta dau sulusi shi kuma uban sai ya ɗebe rago biyan to wazzauji ila rubu'i miji kuma wazzauju miji kuma yana turuwa daga nisfi ya koma rubi'i
wazzauji Mhm, hak- be- da- ah, wato haka nan mace kuma mata aure ita kuma tana turuwa minan rubi'i daga rubi'i ila sumuni ta koma tumuni bil walad idan ya zama akwai ɗa ko ɗan ɗa duk inda aka ce waladu to ana nufin ko namiji ko mace inda ibnu aka ce to shi na ɗa namiji kawai bintu ya mace kawai amma lafazin waladu ya haɗa ɗa namiji ya haɗa ya mace duk sun shiga a cikin lafazin waladu to awwalan jibril ko kuma ɗan ɗa in akwai ɗan ɗa ko ƴan ɗa shi ma a miji a maimakon ya gaji na sifi sai ya koma rubi'i haka nan mace mata aure a maimakon ta gaji rubi'i sai ta koma gadan tumuni
wa yursil aqu bil fard uba yana gado da farilla idan aka mutu aka bar shi da ɗa namiji idan aka bar uba da ɗa namiji to sannan uba gadon da zai da farilla ne kawai da farilla ne kawai za a kasa dukiya shida ne a bashi ɗaya tak
awai bani ko ɗan ɗa inda aka mutu aka bar uba da ɗan ɗa to shi ma sai ya gaji sudusi kawai iyaka gadonsa kenan ko da ba wani magaji sai dan dan nan to dan dan sai ya ɗauke ragowar guda biyar din in an kasa shi da aka ba uba ɗaya
wa bi ta'asir idan farada uba yana gado da asibci kawai idan ya zamo ba wani magaji sai shi idan ya zamo ya kadaita ba wani magaji sai shi to a sannan sai ya gado da asibci kawai Mhm. wato zai gaje baki ɗayan dukiya
wa bi imama al banati yana yin gado da farilla da asibci kuma idan aka mutu aka bar shi da 'ya'ya mata in aka mutu aka bar uba da 'ya mace to sannan zai gado ta fuska biyu zai gado ta fuskar farilla zai gado ta fuskar asibci abin da yasa aka ce a nan a kyale shi ya gado ta fuskar farilla don kada waje ya kure ya zamo sudusin ma ya gagare shi to ya sa ce tun farko a fara rabawa a bashi sudusinsa in Allah ya sa wani abu ya saura sai ya dawo ya dauke in ko ba abin da ya saura to ya tsira dai da wannan sudusin tunda ta ya zamo in abu ya gure inda an ce zai gado ne da asirci kawai sai waye gari bai samu sudusin ba sai ta yi ma waye gari ba komai yanzu misali idan mace ta mutu ta bar 'ya'yanta mata guda biyu ta bar mijinta kuma ta bar 'ya'yanta mata ta bar mijinta ta bar uwarta kuma ga kuma uba to yanzu idan uba ba a ce a fara bashi sudusi ba aka ce a kyale shi ya gado da asirce a wannan halin ai ba abin da zai saura saboda 'ya'ya mata suna neman sulusani gidan uku miji yana neman rubi'i gidan hudu uwa tana neman sudusi gidan shida to yanzu uku ta tadabuli a shida saura hudu da shida tawafiki da nisfi sai a ɗau nisfin ɗaya a buga cikin cikakken ɗaya ko a ɗau nisfin hudu biyu a bugi shida ba biyun sha biyu kenan ko a ɗau nisfin shida uku kenan a bugi hudu jadi biyun sha biyu dai kenan don an raba dukiya sha biyu ‘ya'ya mata aka ce to fara a ba su sulsanin su takwas an ɗebe takwas saura hudu miji aka ce a ba shi rubi'insa uku saura ɗaya uwa aka ce su da take nema su da sun sha biyu nawa ne biyu ɗaya ne sauran yanzu sai a yi mata aurin ɗaya to yanzu idan da uba an ce a kyale shi ya asibiti a nan sai ya zamo ya sarai kenan to shi yasa aka ce to shi ma dai a fara bashi sudusin yanzu a wannan shi ma sai a fara bashi biyu da farko sannan a ba su wa'annan ya'ya takwas ɗinsu sannan ita uwa wato a bata ragowar bin shi kuma miji a masa aulo uku ya zama matsala ta kai goma sha biyar kenan sai zama ta kai goma sha biyar kenan ya zama za a raba sha biyar kenan ya'yan matan da ya'ya mata da takwas uwa da biyu uba da biyu miji da uku to alhamdulillah yadilu manhuran ka annafuhu fususahu ki'abun da hala ibun fahaya musalo wa adilu manhuran ka anna fususahu ki'abun da hala ibun fahaya musalo sai mi gaba wa adilu manhuran yace ina maida damtse wanda yake ramamme matsayin matashina na tashi kwanciya hannuna nake ninkawa in dora kaina a kai ina mai da dantsan hannuna ya koma shine matsayin matashina a adilu wato ina mai da shi matsayin matashi manhuran dantse wanda yake ba nama a jiki dantse wanda yake ramamme ka an na fususahu kai ka ce kan gaɓoɓinsa shi'abun kyamare ne da haha la'ibun da mai wasa ya shimfiɗa ta da ha ya shimfiɗa walar raba'a da zalika da haha fahaye musalu ita ta bi ƙasa ta kwanta a ƙasa fahaye musalu ta bi ƙasa wa'a adilu manhuran ina mai da damtse wanda yake ramammi matsayin matashi na koyaushe na kwanta zan kwanta hannuna nake ninkewa in dora kaina ka anna a fususahu kai ka ce kan gabobinsa kan gabobin wannan hannun ke abu kyamare ne da haha la'ibun da mai wasa shimfiɗa ta fahayan musalu ita ta zamo ta bi ƙasa ita ta zamo ta bi ƙasa wato yana kwatanta rashin damuwarsa game da duniya ba tafiya yake da matashi ba ba wani abu yake nema ba kawai in kwanciyar ta kama shi kawai sai ya ninka hannunsa ya dora kai sai bacci kuma yake sifanta kansa da cewa ramamme ne shi ba mai kiba ne ba ramamme ne shi ba mai kiba ba wa adilu wato adafi ne kan wa'ancan baiti ta kan umitu tun daga can umitu midalal ju'i a udilu menene udimu udimu midalal ju'i hatta umitahu wa'az wa aribu anhu zikra safa fa azhalu to wannan ma wa adilu adafi ne akan wannan udilu do wa adilu manhusan ka anna yanzu jumlar ka anna ka anna din menene matsayinta ka anna fususahu ki abu me matsayinta ta me ta manhusan shi yasa mahallin nasuba take tunda ta zo ne bayan nikira nan ba dugu manhusan an wancan na farko man da manhuran manhuran manhuran da dugu manhuran daga nahara ya cinye ya cinye ko ya rame nahara wa adilu manhuran da dugu ka anna fususahu fususa shine dissadi ne guda biyu to ki'abun da hahafa jimlar da hahafa me matsayinta da haha la'ibun ita ma na ati ce ta zo bayan nikira ne ta zo bayan ki'abun wanda yake nikira shi yasa a mahallin na rafa'a take na atin rafa'a ne mun samu jumla wadda take a mahallin nasba mun samu wadda take a mahallin rafa amma duk ciki ba wadda take a mahallin jarra ko mun samu jola kuma da yake ba ta da mahalli al-irabi ita ce jola wa adilu manhuran din gaba daya ba ta da mahalli al-irabi tunda da fice akan jola ibtida'iyya waccan udilu a udimu midalal juyi jumla ce wadda take ibtida'iyya to wannan kuma adilu adafi ne a kanta shi yasa jumla in ta zo adafi bisa jumla da bata da mahalli al-irabi sai a ce ita ma bata da mahalli ko ya me manzo mata kawai da irabi yake cewa akai waye mai manzo mata kawai da irabi malami ne kai ne ko ba kai bane wane ne eh Malam Ibrahim ya mai manzo ta kawai da Irabi yake faɗa akan cewa jumla in ta bi jumla zamo ba ta da mahalli a da Irabi ya yace ma tabi'at min al-jumal li jumlatin tasbiquha bila mahal ko to majaradi fa yake cewa shi a ta salamiya nan na ga kai rajar zai nema wuya kafin jin daɗin dawil ko saboda shiridiya da diwani ya sa duk baiti inda duk wake inda ba dawil ba ne ko ga shiriniya ga diwani ga murusa da shi ma duk dawili ne imam majaradi ko dawili majaradi ya ita ma dawili dawili ya ce ko ita wannan ba ta da mahalli jumlar fahaya musalfa hali kuma ta zo da fa jumla haliya ko tana zuwa da fa to sai dai a ce mustanafa ce dan nuna sababi ta zamo ta zo ne dan nuna sababi saboda haka ita ta zamo ta bi kasa ta bi kasa fa haya fa sababi ya tice ko fa sababi ya tice fa bi sababi dahawi hiya musalu fa bi sababi zalika dahawi fa fatta sababi ya ce to dangane da aruri fa ya samu kabaru ko? limanhu tilu manhu wa aditu lumanhuran mafa'ilun to shi ma dai ya sami gabaru Yalabun ƙa'udun, ta hala mafa'ilu, ibun fa, ibun fa, wurin to a dangane da arori kenan ko to sai mu maimaita baitin dai fa in tabta isbishan fara ummu kasdalin lamaktabadat bishan fara qablu adwalu fa in tabta isbishan fara ummu kasdalin lamaktabadat bishan fara qablu adwalu sai mai gaba da a yace fa in tabta is ummu kasdale idan uwar rikici ita ce yaki ummu kasdale yana daga kinayoyin yaki idan yaki tabta is ya zamo tana bata rai ranta ya baci bi shamfara da shamfara yana nufin shi kansa idan a yau za a yaki a wani waje ya zamo ba a ganni ba za a yaƙi a waje ya zamo ba a ganni ba wanda da can an san ba dai a yaƙi ba ni ba duk inda ake yaƙi sai na je duk inda ake yaƙi ko labari na ji na yaƙi sai na je an yi da ni don a yau ya zamo haka ba ta samuwa lamagata badat bi shanfara ƙabalu adwalu ai munnar da yakin tai da shanfara a baya ya fi tsawo daga bacin ran nata na yanzu irin yadda da nake zuwa yakin ai ya fi daga rashin zuwa na yanzu yawa ya fi yawa shi yasa wato a tuna baya a ringa tuna baya wannan wato wajen wasu masu bincike sai su daga ganin kamar karaya ce dan da zarar mutum ya fara cewa to ai ko yanzu dai ban yi katabus ba ai a baya na yi to ya ya kare yanzu din dai ba katabus din kenan ko abin ya zama sai labari kenan an yi abin ya huce kenan shi yasa kamar karaya ce duk kasidar tasa ba inda yake ya nuna karaya kamar irin nan wajen inda yake cewa ko da a yanzu dai an ga baya irin yadda baya kazar kazar irin ta da to ai a baya yi ai a baya yi fa in tabta isbi shamfara ummu kasdalin idan ya ta ɓata rai ta yi bakin ciki da shamfara lama ga tabadan ai munnar da ta yi bi shanfara da shanfara kabalu a baya a ɗowalu ya fi tsawo daga bacin ran nata wannan baitin kenan dai dangane da fassararsa amma ta dangane da nahawu ya za mu fidda shi ne ko mai sauƙi ne fa'in inda shardiya ce tafta isfi'ilu shardi mai zumi da sukuni fa'ilinsa shine ummu ummu din da yake murafi ga gasdale bishan farako jari da majaruri ne wanda yake yara ta da tafta isko to lama ga tabadat bishan fara kabalu adwalu ya za mu yi li'irabin wannan misra'i to masdariya ce haka ne ikita ba datfa mabniyun alal fati wa ta'u harfu tanis wal fa'ilu lamirun mustatirun ko to ita yi ta baɗaɗɗin kuma menene matsayinsa silar ma ce harfiya ko shi yasa da ma da ita baɗaɗɗin zai zamo a mahallin masdari ne kama an ce lagati baduha la lagati baduha ai munnatta lagati baduha bishan fara bishan fara ko jari da majaruri ne da yake yara ta shi ma dai da ita baɗaɗɗin kabulu shi kuma lamaktaba daddin wato mubtada ne kenan ko mubtada ne ko gabla kuma zarafi ne mabni bisa ramma a mahallin nasba ko ko bisa cewa mafuli fihi ne adwalu ko labari ko labari to jumlan nan ta mubtada da labari ya take ita kuma in waccan shardiya ina jawabinta saboda me hali ne? ba hali ba ne gashi ka faɗa cewa ya fara da lami wadda take ba wadda ya halin ka sami yadda kace to hali yana zuwa rantsuwa jimlar hali a fare ta da rantsuwa jimla hali a fare ta da rantsuwa eh na atin me eh ai jimla ce wadda take mai zaman kanta ta ko ina ko za a iya ganin kamar mai zaman kanta ce amma shi in ya za mu sawo jawabinta ita jumlar to gashi ai ba a safa ba cewa aka sai an safa ko iza ko ko iza ko wa ma'ujibar shardu wa ma'ujibar shardu jaziman ka'in biya hiya alhamis wa har takatarin bilfa'i hatman au izal mufaja'a mahallu hal jazmu ko fa alkin naba'a inda mai manzumatu ga wa'id da ira da yake ba za ba shi ba sa ba shine to ai ba safa ba cewa ka inda zai zama jawabin ko sai an safa koko shi sharadin a to in ma ya taude a to shi kenan in ma ya gabata ai kaga shi ne ya cancanta a kawo jawabinsa ko wa hazib ladajtima'i sharɗin wa kasam jawaba ma a karta fa hawa multazam ko yaushe idan wanda ya zuwa ƙarshe shi ake shafe jawabinsa in sharaɗin ne ya fara zuwa sai a kawo jawabinsa ita rantsuwar da ta zo daga baya a shafe in ya kum zaidun wallahi ukrimhu wallahi in ya kum zaidun la ukrimannahu ko wallahi in ya kum zaidun la ukrimannahu in ya kum zaidun wallahi ukrimhu to shi wannan ya tafsilin sa yake tsakanin ai mai sauki ne ko kamar mai sauki ne ko to na ita na shi na shi in din ko na ita in din an shafe jawabin to ai ibe ya sa fa lama ga taba da lagati ba duha ne kawai tawilinsa lagati ba duha bi shamfara kabilo adwalu me yake me ya faru ana an zo an zo ne da bayan da ya fi yawan zuwa ba a na hauko ita rantsuwar ta zo daga baya amma kuma aka kawo jawabinta ko rantsuwar ta zo daga baya amma kuma sai aka juya aka kawo jawabin tun da lagati ba duha bishan fara jawabin rantsuwa ne shi yasa ha aka sa babu kamar wallahi lagati ba duha bishan fara kablu adwalu amma sharadin aka kyale shi an bi tsarin da ba shi aka fi yawan zuwa bi ba ko na a ce idan dai da sharadi da jawabi da da sharadi da rantsuwa suka haɗu to wanda ya fara zuwa sai aka kawo masa jawabi to anan sharadin ya fara zuwa rantsuwar ta zo daga baya wanda yake an shafe ta amma an shirar a kanta da lamun nan lamun nan wanda yake ya zo jawabin rantsuwa ne ya zo jawabin rantsuwa ne shafaffe kamar an ce wallahi lagati ba duha bishan fara gabalu adwalu lagaji badu ha bi shamfara gablu adwalu to kuma sai ya zama an shafe shi jawabin sharadin aka shafe jawabin sharadin ita rantsuwar aka kawo mata nata jawabu shi ko sharadi aka shafe nasa to yau sai dai a kaddara shi wannan na rantsuwar ya wadatar ya wadatar tunda in an tashi kawowa ma dai kamar sa za a kawo fagati badu ha fagati ba duha bishan fara kabul wa duwalu shi ne zai zama jawabin sharaɗa jawabin rantsuwa shi yasa ba ta da mahalli al'irayi jimla ce wadda take ta zo jawabin rantsuwa ba ta da mahalli al'irabi to fa in tabta isin mai mai tabaitun ko ko a duk idan da za a kama wani baiti ma wanda yake ba a wajen shahidin ba a ce ina shahidin a cikin shahidan nan guda 63 ko guda 67 ya zamo za ka iya kawo ya zamo za ka iya kawo yanzu misali kamar wannan baitin ne da muka ja yanzu ko lamiyan nan gaba ɗaya menene shahidinta wanne ne shahidinta a cikin a cikin baitoci guda 63 da muka karanta ma'ana wanne ne daidai da wannan a ba zirin ne kuwa a ba zirin rarbi ne wanda yake tami shi ko wannan lami yadda a rarbi ne wanda yake makabore shi yasa me shahidinsa satubdi lakal ayyamu ko satubdi lakal ayyamu shine shahid shine shahid kuma ko da nan samu sauyi dan kaɗan ya zamo dai zaka iya gano cewa dai ai ga shahidinsa yanzu misali kamar baitin da yake cewa innal khalifata gad aba wa iza aba shay'an abaitu me shahidinsa a cikin baitocin duk da muka ma'ana wane ne ya zo daidai da shi a rarbe ta yi zama wani zahafi ya shiga wa shi wannan amma wancan zahafin bai shiga masa ba amma dai rarbin iri ɗaya ne a rurar iri ɗaya wanne ne shahidin innal khalifata gad aba wa iza aba shay'an abaitu wanne ne shahidin a ai wannan rajas ne shi wannan kuma ba rajas ne ko ko ko rajas ne darul salma ya sulaima jaratun baharun rajas ne ko rarbi wanda yake makadu'i ko a rura ta farko da rarbinta wanda yake makadu'i shi ko wannan la'alla ba ba ko ba raja zane inna lahali fata kad aba wa iza aba shay'an abaitu ka bi to menene shahidinsa wani baiti ne za a ɗauko a ce to ai ga dan uwansa ya su kabalan birama ta yi a jashe la'antar lasarar ta humu khalifata kada aba wa iza aba shay'an abaitu a baharul am na baharul kamil kai a cikin rabai guda tara na baharul kamil in mun ce wannan baharul kamil ne to lalle za a samu ɗaya wanda yake zai daidai da shi kenan wanne ne kenan وإذا دعونك أمهن فإنه نسب يزيدك إنهن خبالا wa'iza da aunaka amma hunna fa innahu nasabun shine kuwa wala karsa baka ta ne wanda yake rarbi muraffali kenan na ajuzda na arura majzu'a ko arura majzu'a ce mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilatun ولقد سبقتهم إلي فلم نزعت ولن تآهر شين إن الخليفة قد أبى وإذا أبى شيئا أبيت وإذا أبى متفائل شيئا أبيت مستفعلات me ya faru kawai a nan irmari ne aka yi ko? irmari ne to shi kansa ya kawo shahidin irmari a ita a rarbin wanda yake mai zu'i ko wanda yake kuma muraffali wanne ne shahidin da ya kawo a ita kasidan nan hazarajiya ya kawo ko wanne ne wanda ya kawo wa absun ya zubbu summa an tamirin nakaltahumu an yiddatin ko nakaltahumu an yiddatin fafta astar mu an yiddatin fafta astar washaka umahabul lam tajid farigan kan wa nakaltuhum ila al maqadir shi ba na irmari bane shahidi ne amma ba na irmari ba ba ne wifta as wa hamidta rabbal alamin wa izabta ta a wifta as wa hamidta rabbal alamin haka ne shine shahidin nasa sunna shine shahidin hamidta rabbal alamin وإذا ابتكرت أو افتأصح من رب العالمين shine shahidinsa a wannan kenan dai ya zamo dai duk sanda aka kawo wani baiti za ka iya kawo wanda za ka hada da shi ga shahidinsa ba wani rarrabi da za a kawo a waƙi inda da larabci ne wanda zai zamo ya fita daga rabon nan guda 60 da bakwai da muka magana shi yasa duk wani baiti ko na wanda da gani na waƙi na larabawa ka ce ga shahidinsa a cikin baitocin nan guda 60 da bakwai ko guda 60 da bakwai an hada an muka dare kenan ko 63 ya zama wanda muka dare تزيد جنايات تياسرن لحمه أكيرته لأيها هم أول نريد جنايات تياسرن لحمه أكيرته لأيها هم أول سمي قبادر yace ɗari jinayatin shi shan fara abin jefar laifuffuka ne yi wa wa'annan laifi sun ce kar su sake ganinsa kai ya yadda su sake ganinsa a kasarsu ko inda yake nasu yi wa'annan yi wa'annan yi wa'annan shi yasa guraren da yake ake sauraren ya je ya ga abin da za a yi masa sun yawa ta ya sarana lahamahu sun gama raba namansa wannan yana faɗa sai ya same shi wannan yana faɗa sai ya same shi ai ya kai matsayin inda a ce ma namansa za a raba wasu ko gani ba za su yi ba saboda wanda yawa laifin sun yawa a ƙira tuhuransa da ayyaha humma awwalu gawa aka kaddara da farko kowa yana bakanta cewa da zarar sun gamu zai maganinsa zai kowa a cikin waɗanda yawa laifin nan yana bakanta cewa da sun gamu zai hallaka shi shi yasa abin ya zama kenan kamar wanda duk ya fara gamuwa da shi sai ya raba shi da rayuwarsa sai ya raba shi da ransa shi ne ma'anar wannan baitin ɗari jinayatin labari ne na mubtada wanda yake shafaffe huwa huwa lamiri wanda yake ya koma kan shamfara huwa shi shamfara dinnan ɗari jinayatin abin jefarwar laifuffuka ne ya yi laifuffuka da yawa ya zamo ko ina ana masa wato cewa kai yadda ya zo ana faɗa masa cewa kai yadda a ganshi ana gargadinsa ta ya sarana lahamahu da suka raba namansa ta ya sarana lahamahu da suka raba na